to sai ma'auya ya aika ma sarkin rum cewa yana son guba mai kisan farar ɗaya to sai ce masa to mu fa ba ma kashe mutum maƙinmu to ba zan baka kashe maƙinka ba sai ni maƙina nake kashewa da irin sai ma'auya ya aika masa da cewa ai wannan wanda nake so in kashe ubansa ya so ya kawo maka hari saboda ke kai ma maƙiyinka ne to shi ne sarkin roma ya aiko masa da guba mai kisa fara ɗaya to ko da aka kawo gaban imam hassan ya ga wannan guban sai irsirja ya ce to lokacin zuwa wajen manzan allah sayidul mursalina da babana sayidul wasiyin da mahaifiyata sayidul nisa'ar alami da amina ja'far tsayar da hamza saidu shada lokacin zuwa wajen su yayi al'amarin masumai su sukan yi abu akan sun sani wani na iya cewa to me zai sa ya sha tun da ya sani mukaddara bai sani ba ya sha sai ya zama ajali kenan to in kuma ya sani kuma fa dama kuma ajali ne dama ya san dama halata ajali ne na nan tafi kamar yadda makaranta baya ce ainihin faɗi ne na kakansu cewa wa ma minna illa masmumun au maktu haka yanzu ya san wannan guban ƙarshe ne dan uwansa hussein salawatullahi alaihi ya shiga wajen su ce kai fata jidu nafsaka ya ce da shi ana fi akhiri yawmin min ad-dunya wa awwal yawmin min al-akhirah ala kurhin minni li firaqika wa firaqi ikhwati yace ya kaga kanka in ji kusa ne tambaye shi to ina karshen yini na na duniya farkon yini na na lahira bisa ba na son rubuwa da kai da sauran yan uwana sannan ya same shi astaghfirullah ala muhabbatin minni li liqa'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan ce bisa kin ba na son rubuwa da kai da yan uwa sai ce astaghfirullah kuma bisa son gamuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa da amirul mu'minin da Fatima da Ja'far da Hamza salawatullahi wa salamu alaihi sannan yayi wasiya gare shi ya sallama mashi Ismul Azam wanda duk wasi duk imami kafin ya bayar duniya zai gaya ma wasiyinsa Ismul Azam wanda shi amirul mu'min ya gaya masa wanda shi kuma manzo Allah ya gaya ma amirul mu'min ya salama masa ismul azam da mawarithul anbiya wanda suke wajen amirul mu'minin wanda amirul mu'minin ya sallama masa sannan ya ce da shi ya dan uwana in na cika kai mini wanka kai mini hannuɗi kai masa mini da kafani ka ɗauke ni ya zuwa ga kakana domin har ka sanya ni har ta tulhidani ila jani har ka sanya ni wato kai man lahadi kai man kabari a kusa da shi in an hana ka wannan to na gamar da kai da haƙƙin kakanka manzon Allah da kuma mahaifinka amirul mu'mini da uwarka fatimatu zahra kar kai ja da kowa la tuhasim ahada kar kai kar kai jaya da kowa akan wannan sun hana ka kamai da jana'iza na nan da nan ya zuwa baki ka bizne ni a nan aka ce tare da wata salamu alaihi wardur janazati min faurika ilal baki in sun hana ka to kamar shin baki yayin da ya gama sha'aninsa ma'ana ainihin ya yi masa wanka ya sa masa likafani ya ɗauke shi domin ya kai ya kai shi bizne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Marwan bin Hakam ya wanda yake aka kira shi ɗari da Rasulullah korarren manzo Allah wanda manzo Allah ya tsine masa shi da ubansa ya kore su daga Madina sai ya kai ya hau alfadara ya je wajen wance ya ce ya ummul mu'minin ga Husaini nan yana so ya bizna dan uwansa Hassan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa yace wallahi in aka binne shi tare da shi to alfaharin babanki zai tafi da sahibinsa har ya zuwa ranar kiyama mutane za su je ne kawai su ce sun je wajen ziyarar manzo Allah da Hassan sai ta ce to ya ya me zan iya yamarwa sai ya ce ki biyo ni ba hana shi ya bizne shi ta ce ya zan ya- ya- ya zan biyo ka ya ce ga wannan albadaran ki hawa sai ya sauka akan albadaran ya dora ta ta hawa to sai suka zo kusa da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. alhali jana'izan ta Hassan ta riga ta iso sai ta wur- ta wurgo kan ta ta duro akan alfadara ta ce wallahi ba za a bizna Hassan anan ba har abada ko kuma a- a tuzge wannan ta yi nuni ya zuwa gashin kanta sai banu hashim suka so su jayayya sai imam hussein alaihi salam ya ce a Allah Allah la tudayyiqu wasiyata akhi wa adlu bihi ila al-baqi fa innahu aqsam alayya in ana mit muni'tu min dafnihi ma'a jaddihi sallallahu alaihi wa alihi alla ukhasima fi ahad yace Allah Allah na gama da ku Allah kada ku tozarta wasiyar dan uwana ku ko a juya a nufi baki domin ya riga ya rantse min cewa in an hana ni business tare da kakansa to kar in jayayya da wani in business shi a baki tare da mahaifiyarsa sai suka juya suka kai shi baki to sai ibn abbas radiyallahu anhu ya miƙe ya ce ya wance da sunanta da mutane suka fi son su kira ta da shi wanda yake yar- yar jar mata ya ce ya ke yar jar mata Y- yinin da ya ranar da kika yi mana ma ba rana ɗaya kika yi mana ba wata rana yau mu jamal yau kuma yau mu bagala bai ishe ki ba abin da kika yi mana a yau mu jamal har ya sai kuma sai kin mana yau mu bagal ɗaibin bayansa to in wannan matan taki haka ce in abatul imra in matan in- in matan taki to na gama da kai da zumunci wanda Allah ta'ala ya ya kusanta da shi da- na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi. karka karka shekar da ko kofin jini ƙaho ya ce karka shekar da ko ƙaho na jini kun san ƙaho wanda a yanzu mutane na ƙaho akan sa akan tsara mutum a zuƙo a zubar haka to kada ka shekar da ko da ƙaho guda na jini akan akan wannan al'amari. ka bari har mu gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mu kai ƙara wajensa mu ba shi labarin abinda mutane suka yi mana bayansa sannan a hakan salawatullahi wasalamu alaihi aka karɓi ransa bayan ya yi wani ya Allah wa Hussein wa Hassana ai wa imama bayan nan ibn abbas ya ce sai Hussein alaihi salam ya kira abdullah bin ja'far da ali bin abdullah bin abbas suka taimaka masa wajen wanke ɗan uwansa sannan muka fito muka yi masa sallah a masallaci sannan kuma Hus- hussein ya umarci mu mu buɗe ɗaki sai marwan bin hakam ya zo da abin da ya faru to lokacin da suka fit- suka zo dun ya zo da din ya bizne shi tare da kakansa suka ce wannan ba zai taɓa aukuwa ba alhali takubban wani hannunmu kuma ainihin kibanmu na hannunmu sai wasu suka ce me kuke jira ne sai suka yi ruwan kibau a kan gawan imam Hassan. imam hussein ya ce amma wallahi alladhi harrama makka للحسن بن علي وابن فاطمة أحق برسول الله وبيتي ممن أترك فيه بغيره يشي نارنس إيدا الله wanda ya haramta makka hassan ibn ali kuma dan fatima shi fi cancanta da manzan allah da kuma ɗakin manzan allah fiye da waɗanda aka shigar da su ba da izinin ba da izininsa ba wa huwa wallahi haqqu bihi min hamalil khataya muyassira abi musayyira abi zar rahimahullah alfa'il bi ammar ma fa'ala wa baki din take wallahu ala amma ba wanda ya sai santa kamaiman inda sai da zahara take to yi sun amma nan ruwayo suna cewa sai aka kai shi wajen kusa da mahaifiyarsa a baki to insha Allah da yake maganar na da ɗan tsawo na ce muku zan dai takaita ne kawai insha Allah za mu bar wannan haka wannan abin da ya faru kenan da al'amarin wafatin imam hassan shi ma ya nuna irin halin da ake ciki kuma yanzu wannan zaluncin ba kyale shi an yi a kabab kubobi a kan kabarburan aimmatul baki da kuma sauran mutane da suke baki duk an yi gine-gine masu ban sha'awa akwai hotunan su za ka iya gani kamar na 1952 wanda aka ɗauka hamsin da biyu koma hamsin da uku duk za ka gan shi za ka gan shi gaba wanda su suke cewa sai da zahara suna zuba mai su ce kabarin sai da zahara ne amma muna cewa kabarin abbas bin abdul muttalib kabarin sai da zahara ba wanda ba wanda sai inda yake wannan shi kuma bai ishe su ba yanzu ma sun suna fatawansu na na akan cewa a rubde kabarin manzan rahama sallallahu alaihi wa suna suna wani abin mamaki shine suna kafa hujja ne da cewa shi amirul mu'minin ali bin abi talib yayin da manzo Allah ya ya bude maka ya ci maka da nasara ya umarci ali bin abi talib alaihi salam ya je rusa dukkan kubobi da ke kan kaburburan mushrikai wanda 'ya'yansu ke bautawa maimakon Allah haka ruwaya ta inganta kan je ka rusa duk kubobin nan da suka yi akan kaburburan kakanninsu mushrikai suna bauta musu su sun ɗauki iyaye kakanninsu abin bauta ne kuma kakannin nasu mushrikai saboda ka imam ali ya je rurusa gine-gine akan kaburburan mushrikai da wannan hujjan suka ce duk gine akan kowane kabari a rusa sai mu ce to alhamdulillah ko a korayen hukunci amirul mu'minin ali bin abi talib shine aka umurta ya je ya rusa khalas kaga kun ga yafi ku sanin abin da annabi ya sashe yi ya sashe ya je ya rusa gine-gine akan kaburburan mushrikai wanda jikokin su ke daukan su iyayen giji amma amirul mu'minin akalla kun yadda ya shine halifan ku na hudu kun kuma yadda ya shekara hudu yana hadibcin kuma ya herkwatansa a a kufa a iraq kuma akwai kaburbura daban-daban a lokacin ba ga ya rusa ko guda ba akwai kaburburan annabawa da yawa a iraq amirul mai bai rusa ko ne ba da ana rusa duk gini akan kabari ne da ya rufe kun ba ku ganin ruwayan kubba akan kabarin mushrikin da jikokinsa ke bauta masa maimakon allah daga nan suka samu kuma duk kabari kuma yanzu in yana da gini ya zama shirka ba kabarin mumine ba kuma kabar mumini yanzu mutane suna su bauta mumini ne yanzu cikin wahamin da suke cewa yanzu ka je kabarta wai ka bauta makabari kuma suna da ruwayoyi manzo Allah yana zuwa baki yana yana magana da yamma assalamu alaikum dar qaumin salihin wa inna insha Allah bikum la lahiqu Allahumma ighfir li ashabi baqi irgarqat sahihin hadisi ne a wurin su cewa manzo Allah kan je ya ce assalamu alaikum dar qaumin salihin wa inna insha Allah bikum la lahiqu ya ce Allah ka ji kan wanda suke kwanci a bakiyar garka kuma suna da ruwa da ya nuna cewa wata rana manzo Allah ya dawo wajen matarsa Aisha ita kuma ta yi dare sai ta ɗauka ya je ɗakin ɗaya daga cikin matansa ne sai ita ta ruwaito hadisi wajen ta aka samu sai ce kishi sai ya shige ni sai na ce mashi koma inda ka fito sai ce to sai ya fita ya koma inda ya fito sai na bi shi a baya a baya sai na ga ya koma baki garga sai na je na addu'a ta rawaito addu'an da ta je na zuwa can da ya gama addu'an su zai dawo sai na zo a guje na riga shi dawowa daki na kwanta da ya dawo sai ya sami ina numfarfashi sai ya ce me wannan numfashin fa sai ta ce a numfashi ne kawai bata ce tawo gudu ba sai ce baki san wannan daren nisfi sha'aban ne ba da ake rubuta abubuwan da zai faru a shekara bacci bai dace to kaga manzo Allah har da tsakan dare yakan je baki garba in zuwa makabarta kai addu'a ibada ne kun ga ashe biya shirka ne kun ga kun ce manzon ku shi ma mushriki da kuma littafin littafin ku duk tsoro ito ina hadisi wannan wauta har ina rusa gini a kan kabarin mushriki wanda jikokinsa suka ɗauka a matsayin ubangiji wannan sai ya zama daidai da kabarin mumini da mutane suke ziyarta suke masa addu'a ya za ka kwatanta wannan to shi ne wato zalunci hayan ta kai ziyara amma tana zuwa ziyaran na mene ta yi fasadi shi ne to suna da irin wannan nan da nan sai har yanzu ma sai ka har ma suna fassara hadisi da lugan yanzu alhali kowane zamani da lugan shi kalma ɗaya wani lokaci ma'ananta kaza wani bayan shekara ɗari sai ta canza ma'ana saboda haka ana amfani da ma'ananta lokacin ne ba yanzu da kuyi muke magana yanzu larabcin da muke amfani da su mun cancanza kalmomin ma'anoni da daban-daban kamar tamaman kamar da kusa ne da hausa kalma ga ma'ananta amma yanzu abin in an faɗe ta kaza take nufi saboda haka ba sai ka bata ma'anan ka ɗauko rubutun da ka bashi ma'anan yanzu to irin wannan sun je ce banda mace in ta yi ziyara ita tsinaniya ce Allah ya sauki me kake tsammani da wanda aka ce masu ga inda za ku ɗauki addini suka ki karɓa ko ina komai na iya faru an ce ga inda za a ɗauki addini kuka ce ba nan za a ɗauka ba aka ce fasalu ahlul zikir in kuntum la ta'lamun kuka tambayi kowa da kowa banda ahlul zikir kowa an tambayi amma banda ahlul zikir su ne ne ahlul zikir din alqur'ani ya bayyana su kuka ce ba su za ku tambaya ba ku bukatar addini wajen su to insha Allah za mu yi addu'a ne yanzu so da du'awul faraj ko du'awul zamanul gaiba dan tana da tsawo amma ba laifi insha Allahu kuma har wala yau ga aimin kun san muna cikin zaman makoki rasuwan mama ya tsaida mana makokin kuma shi kenan dama mun yi niyan alhamis ne za mu kare to sai ya zama tun ran litini ba mu sake dawa ba har talatan mata da alhamis din ya zo to sannan kuma makon da ya biyo ba mai karatu ba har wala yau amma insha Allah makon gobe abubuwa za su komo kamar yadda suke insha Allah daga litini za a yi nahajul balaga insha Allah sannan kuma talata akwai majalisi kuma laraba akwai tafsirin insha daga nan abuwa za su koma kamar yadda aka saba insha Allah sannan kuma kun san yau yadda muke yau muna lissafin bakwai ga wata mutum yana duba talabishin zai ga ana nuna mubashir masu tattaki zuwa karbala daga wurare daban-daban wasu sun fara tun shekaran jiya wancan nisan wajen kilomita 600 daga wani bangare suna nan suna takawa a jiya na ga daidai wani sun nuna suka a wani channel sun sa sauran kilomita 550 to yau kuma sai na sa sun sa kamaran daidai sauran kilomita 440 da biyar to haka nan gaba wato suna tafiyan yanzu nan har da kwana goma sha bakwai masu zuwa ke 40 din za a yi ranar asabar ne zai zama mu a da samun 21 ga wata ne amma ranar za mu yi kamar yadda muka yi muzaharan ashura a lissafin mu 11 haka ma za mu yi na 40 din a lissafin 21 ga wata zai kamo asabar insha Allah to kuma kamar yadda kuka sani tattaki na ta haɓaka kun ji abinda wayannan ah, makiya suka aikata a kano jiya inda suka karkashe al'umma wanda ya zuwa yanzu ba a san adadin abinda suka kashe ba ba mamaki su haura 500 don akwai wanda ya- yake ba da tabbacin kafin ya bar asibiti ya tabbatar da gawawwaki 485 to sannan kuma akwai wasu ba a kawo su ba wannan aika-aika ya tona asirin masu yi a sarari musan ba wa yadda za a yi wani musulmi komin lalacewansa ya je masallaci ya kisan kai komin lalacewa musulmi ba za shi masallaci ya kisan kai wannan aiki ne na waɗan masu busassun zukata aiki ne na masu busassun zukata wanda Allah ya safata su a cikin alkur'ani ya ce sun zumma ƙasar ƙulubuku min ba da zarika fahiyar kar hijarati au ashaddu ƙaswa wa'annan su- masu wannan busassun zukatan wanda Allah ya sifata alkur'ani su ne da wannan aiki ba zai taɓa yi wa musulmi ya wannan tunanin ba sannan kuma a mai da mutane wawaye wai a ce mana wai wata ƙungiya ce ta yi wannan aiki wai ƙungiyar wai ita sunanta wai boko haram wai ita wai ta, ta, ta tsani karatun boko ne wai kuma tana so ne ta kawar da gwamnatin tarayya ta kafa gwamnatin musulunci to don allah muna tambaya sallan juma'a karatun boko ne to don allah gwamnatin tarayya tana masallacin juma'an kano ne to don mene mutumin da baya son boko kuma baya son gwamnatin tarayya zai je ya sami mutane na sallan juma'a ya kashe su to don allah wanda ke son ya kafa gwamnatin musulunci don allah kashe masallata shine musulunci to wannan wa- wa kuke nema komai da wawa ban kun wawaita kawo kun kun tona asirinku kun nuna maki- wanda dai wannan aikin makin musulmi ne da musulunci zahira mugun gaba yake da al'umma musulmi da duk abin da musulunci ya tsaya ma haddasa nan wannan ko ba zai taɓa zama musulmi ba. duk wani abu da yake shi- a- alama ta addini shi yana faɗa da shi na'am a daidai wannan lokacin da suka yi wannan sun yi a wani masallaci a afghanistan a jiya shi ma sun- sun sun kashe mutane suna sallah kuma suna nan suna kashe-kashe a wa'yan wurare suna rusa gine gi- masallatai to ba mu san yadda za a yi a ce akwai wata kungiya tana da wata manufa ta siyasa amma aikin da take shine ta kashe mutane ta kashe mutane a masallaci ta kashe su a coci ta kashe su a kasuwa ta kashe su a titin mota ta kashe su a gidajen su wai ta ce tana da manufa to shi ma kasuwa shi ma shi ma boko ne ko gwamnati tana kasuwa da kan titin mota da ababen hawa da sauransu ko ina ana kashe mutane sun manta da cewa su waɗannan mutanen su ne su ne su- su- su- suka yi harbi ta sama akan 'yan biki a iraq suka kashe amarya da ango da iyayensu sun manta a wurare nawa ne suka harbi ta sama suka harba ma masallatai ana sallah yanzu kuma hatta ka- bu- abin da ya shafi tarihi ma a iraq da sai da rusawa suke har da gine-ginen shekara dubu uku wanda tun kafin bayanan wannan annabi gidaje wanda ake zuwa a kalla don tuna tarihi duk suna rugurguzawa mun san wanda ke wannan aiki mun maƙiyi ne ga al'umma da duk abin da suka tsaya ma har da tarihinsu da al'adunsu da komi nasu to lo- lo- lokacin da dauran ya zo kan mu sai sai asirin sai tonu da suka zo kan mu ba- ba ba su iya mana jaz din boko haram ba da rana tsaka suka zo da uniform ɗinsu da komai suka yi barna a nan zaria kuma yanzu ma mana da labarin shirye-shiryen da suke matattaki wanda wan- wanda ya kashe mini 'ya'yana shi aka ba alhakin kula da tattaki daga jaji zuwa zare kuma na da labarin yanzu haka akwai shagon da aka tara makamai a jaji kuma akwai mutanen da suka riga suka ɗauka aiki har sun yi motoci har sun sa masu fikoki sun yi riguna sun sa ya husai kuma suna da ma'aikatansu waɗanda suka shigo su mawai suna tare da muni su musamman a kaduna yanzu ana nan mite-miten ake ta tai to kun sani bara sun yi ninyan za su saba ma ba har suka tura wasu suka yi kwas a saudi arabia kan saba ma ba wannan kuma suka ji mun ambaci cewa an tura mutane kwas kan za su samu na bam a tattaki a bara kenan kuma ran da suka dawo ya dace da rannan muka yi gadir har na ce to rannan ne sun sun waɗanda suka je kwas ɗin sun dawo sun san kuma mun sani kuma har gab da za su yi wannan za a yi ta za a yi arba'in ɗinnan sun san suna tsaya a tsayin daka cewa ba wani ba wani hanya illa za su yi kisan kai ne a tattaki to sai daga baya gab da za a yi sai suka janye cewa to tunda an riga an sani duk an yi ya zama kawai buɗaɗɗen abu sannan suka fasa to yanzu ma suna tunanin cewa yanzu su ya za su kyale tattakin nan a yi shi don lalle ko da ba suna tutu ana dai mitin za mu baya muku labarin mitin daga cikin mitin har da ma a buɗe wuta akan hanya ka ce ai ba zai a buɗe ba haka ba ai so wanda suka buɗe wuta za su ba su iya tserewa to yadda za a yi a dasa bam ne a inda za su tashi ko kuma a inda suka yada zango yanzu dai tunanin aje mota da bam ko haƙa rami a da bam ko kawo hari duk yana nan suna tattauna to mu ba za a yi mana jazz din boko haram ba mana wannan jazz din halaye halin kowa da makaminsa za mu yi namu makamin ake jitawar faraj da nake cewa za mu karanta allah da yake da dan yana dan tsawo bari karanta du'awar faraj ina da yawa yana da yawa masu suna du'awar faraj suna da yawan gaske in mutum musamman ya duba sauran littattafan addu'o'i zai ga addu'o'i da yawan gaske masu suna du'a faraj bar mu karanta ilahi azumar bala da yake dan gajere ne shi za mu yi magana lokaci ya kore ilahi azumar bala wa bari halakhafa وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وقربتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد